وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون يومنا أصبر آه شا بيركينا جوة ربيع الأول وبشا شدا بشا بقي آه hijira 1443 daidai da 23 ga watan goma 2021 miladiya karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wani littafi mai albarka as-salatu ala nabi sallallahu alaihi sallam fada'iluha ahkamuha wa fawaiduha na wannan malami wanda ina tunanin yau shine halka ta goma sha uku a cikin wannan karatu namu mai albarka a muna magana akan wata nukta muhimmiya shine ta sanya shugabanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan an kira shi kakka kira shi da sunan shi haka kawai kai tsaye a salati ka sanya lafazi na siyada da haka mala yana magana ya yi magana akan wannan sannan kuma ya dawo yana magana akan fusaku da suke nuna wajabcin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a muna magana akan ayar la tasalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin ku zamo kamar yadda shashi zai kira wani shashi a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kira shi da sunaye wanda suke na bashi girma da bashi daraja da bashi matsayi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsa yake koya mana shi ma yake wa hunaka qaulun ahara hawla al-ayatil karimati akwai wata magana dangane da ita wannan aya mai girma ta la tas'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da wannan magana da muka kawo akan ayar maganganun manya-manyan malamai wanda suke akan haka kamar sayyidina Abdullahi da Abbas Allah ya kara mishi yarda yace da suna cewa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hana su haka dan girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya annabin Allah ya nabi Allah ya Rasulullahi sallallahu irin wannan ya zo daga Mujahid da Sa'id ibn Jubair Qatadatu dan da Amatu yace Allah umarci a jigi nauyin Annabi sallallahu a girmama shi a girmama shi a shugabantar da shi ma'ana a kira shi da lafazin shugabanci saboda shi ne shugaban duk ɗan adam baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam muqatilu dan hayyana yace cikin faɗin Allah la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ku dinga ambatansa in za ku kira shi ku kira shi kawai ku ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ai haka kada ku ce yabna abdullahi wai ya dan abdullahi kar ku yi haka eh sallallahu alaihi wasallam walakin sharrifu sai dai ku ɗaukaka annabi sai ku ƙudu ku ce ya nabiyallahi ya rasulallahi ya annabin Allah ya manzan Allah sassan maliku daga zaidu ɗan aslama cikin faɗin Allah ta'ala na tsarin du'a ar rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da sai ce Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su su ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana su yuhadibuhu bi alqabi tashrif wa takrim su dinga yin zance da annabi sallallahu alaihi wasallam da laqabi na ban girma da ɗaukakawa wannan duka yana cikin babin wajibcin jin nauyin manzon Allah sallallahu da girmama shi a to sai ce to dan haka ya kamata salati in zaka yi manzon Allah sallallahu shi ma ya kamata a keɓance shi a keɓanci sunansa a gwama shi da lafazai na girmamawa da da ban girma saboda haka sai ce wa hunaka qaulun akhar bayan wannan duk maganganun da malai kawo sai ce to akwai wata maganar haulal ayatul karima akan ayar nan mai girma wa huwa magana ita ce annal ma'ana ma'ana la tasalu du'a'ahu iyyakum ka du'a'i ba'dikum ba'da ma'ana kar ku sanya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kamar kiran shashi da shashi فتؤخر الإجابة بالإتذار والإلل أو الانشغال سيكو جنكرتا wato amsawa da hanzari da ba da dalilai da wasu ko shagaltuwa kamar wal halu baina ba'dikum kamar da yake halin tsakanin ma'ana walakin badiru ilayhi idza da'akum bi sur'ati ijabati ma'ana abinda ake nufi kada ku sanya kiran manzo da a tsakaninku kamar yadda shashi zai kira shashi abin nufi kiran manzo da sallallahu in yayi yana yi take ka amsa wasu suka fasara a haka abinda a cikin nufi kenan ku yi gaggawa Allah yana nufin in manzo Allah ya kira ku ba kamar wani ne ya kira ku ba in wani ya kira ku zaka iya bada uzuri da Allah dan jira ne wallahi abu kaza nake bara an karasa abu kaza bara an ƙara sai Allah ya ce to shi kuma manzo Allah ba haka bane sallallahu ba wani hanzari ba wani uzuri ko me kake yi kira ka ka zo kawai an fahimta badiru ilaihi idza da'aku ku gaggawa zuwa ga manzansa in ke kira ku bi sur'atil ijabati da gaggawa amsa wa ta'azzuli bi da'ati da gaggawa wajen yi mai biyayya fa ala haza in aka yi wa wannan ayar wannan fassara in ji malam yace to yakunu al masdar masdarin zai zama wa huwa du'a'u shine addu'ar masdarin zai zama mudafan ila al fa'il abin rabawa zuwa fa'il la tasalu du'a ar-rasuli bainakum kaga kenan ar-rasul shine fa'ili ne shine mai kira kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'aku kan ku sanya kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kira ku kamar kiran shashi da shashi kaga ar-rasul shine wato fa'ili du'a din shine maf'uli kaga wato wannan ya zama mudafun ila fa'ili kenan wa alal qawlil awwali in kuma aka kowa magana farko ya kunu mudafan ila al-maf'uli masdarin du'a'u zai zama an raba shi zuwa maf'uli wato sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka kira ba shi ya kira ba an fahimta wannan wani karatu ne a nahawu mai wuya Allah ya saka malam Umar Sani fage da alhairi a gunsa muka fahimci wannan karatun wato wala zikirun lahi akbaru da ita ya bamu misali shi ambatan Allah shi ya fi a wannan aya to ambatan da Allah yake wa bawa ko ku ambatan da bawa yake wa Allah to wannan karatu ne ake ce masa na ibaba ana ake bambancewa wato idafa ilal fa'il ko idafa ilal maf'ul ambatan da Allah yake wa bawa shine yafi daga sallah an bayyana ba ambatan da bawa yake wa Allah ba ba Allah yana ambatan bayi ba bayi ma suna ambatan Allah ifadkuruni azkurku to in kace wala zikrullahi ambatan da Allah yake wa bawa to shi mudaf shine zikru an raba shi zuwa fa'ili shi ne Allah. In kuma kace, a'a ambatan da bayi suke wa Allah, to shi mudaf shi ne zikiru. Allah kuma ya zamo wato, shi izafa ɗin an zafa shi zuwa maf'uli shi ne Allah. An fahimta, karatu ne mai zurfi a nahau ne tsantsar wahala, amma dai ya mana shi sosai tsawon satuttuka Allah ya saka mishi da alheri. walƙaunin awwal huwa al-asah wal amma magana ta farko cewa a'a ku kakku sanya kiran ku ku sahabbai ko ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kiran ku ga annabi sannan zama kamar yadda za ku kira junan ku wannan shi yafi inganci an fahimta duk da wannan fassara ta biyun tana da wajen domin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ka ko sallah kake ka bari shi ba a jira ko me kake ba dai kace karshe ba kana gana da Allah to ko gana da Allah kake annabi kira ka ka bar Allah ka tobo annabi ba kai baka san Allah ba yawa ka dogon wanda ya san Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to shine wato wannan din tana da wajibi ita ma lalladina amanu ya alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum an bayyana لأن القول الثاني جاءت في آية خاصة da shi ma mala ya kawo yace domin shi magana ta biyu ta cewa a amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaggawa ba da ko me ake in kira a bari yace to an saukar da wata aya ke bantacciya a kai yace allazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum da haka wancan sahabi da yake sallah manzo Allah ya kira shi shi a taka fahimtar sai ga to ai sallah yake kuma an ana sallah ba a magana kuma ba zai yanke sallah ya taho ba bari ya idar sannan ya zo a nasa fahimta da haka da ya yi idar sannan ya zo manzo Allah sai ce baka san an ce in na kira a zo bane yace ai sallah ne da ta ko me ake an bari ko me ake ka bari kawai in ne manzo Allah kira ka bari sallah sallah kuma malaman suka ce in yi kira ka je abin da yasa ka je kai in ka je kai ba ka zo ka ci gaba da ci gaba za ka yi da sallar ba sabuwa ka sake ba tana nan wancan kamar kai raka'a biyu eh eh sai aka sa ka aikin awa biyar da ka gama to kana zuwa tsoron daga biyun nan ba kabali ba ba a duk kuma eh sallah ce amin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to shine sai suka ce magana ta farko ita tafi inganci wa innal qur'ana al-karima ba'idun an takarani domin shi al-qur'ani ne suka maimaita abubuwa ba ala anna siyaq al-ayat al-karima yubayyinu ittida kulli wahid ila ma'anin lahi da cewa siyakin ayoyin masu girma yana bayanin wato fuskar kowane ɗaya zuwa ma'ana wanda suke mai dacewa mala yace wa sammata qaulun akhara akwai wata maganar dai haula qaulihi ta'ala dangane da faɗin Allah ta'ala la tasalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da wa huwa shine annal ma'ana ma'anar la ta'taqidu kan ku kudurci anna du'a'ahu sallallahu alaihi wasallam ala ghairi ka du'a'i ghairi ta ji wata fasara kuma kada ku tsammaci addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar addu'ar wani da a'a addu'a annabi ba ce kai tsaye ta wuce fa inna du'a'ahu mustajabun addu'ar manzon Allah amsa ce fahazaru an yabi uwa alaikum ba ta haliku ku kiyaye kan kar ku yi abin da manzo Allah sallallahu zai muku baka addu'a yana muku take kun halaka wasu kan ƙara yin fassara kaji guda uku aka yi wa aya walakin alqawl al-awwal huwa al-azhar amma dai magana ta farko ita ta fi bayyana inna subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce lan tarju ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da bai ce wa lam yaqul ka du'a'i ba'abikum ala ba'abin ba an bayyana na sai a fahimci ma'anar addu'a wallahu a'lam Allah shine mutum to ga wata nukuda muhimmiya wanda babu shakka karatun da muka yi wannan na ƙarshe dukkanin mu mun razana mun ji irin yadda ake kausata masifa da bala'i da jafa'i ga wanda aka faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba babu shakka duk mun razana to akwai wata matsala wanda na san duk tana cikin mu gaba ɗaya abin da yasa ban tattauna ta ranar ba na san zamu zo ta kan yi riga malam masallaci shine malam ce wa qad ikhtalafa al-ulama malamai sun karu juna sai hal tajibu salatu alayhi sallam kullama zukira وإن تعددت في المجلس الواحد ألف مرة أم يجب إذا تعدد ذكره صلى الله عليه وسلم في المجلس أن يصلى عليه مرة واحدة ولكن يستحب تعداد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتكرار اسمه الشريف كي يعلم أن الله يساك ميدا الهي يسي شن واجبين قمومني مسلمين da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati duk sanda aka ambaci sunansa ko da ku a mazauni guda ɗaya an maimaita sunan nasa sallallahu alaihi wasallam ko sama da ko dubu ko fiye da haka am yajibu idza ta'addada zikru ta sallan fil majlisil wahid an yusalla alaihi marratan wahidatan ko kuwa idan aka maimaita sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi kwaya ɗaya in kai salati kwaya ɗaya ya wadatar ga barin ka ba da na wajibi walakin yustahabbu ta'dadu salati alaihi wasallam bi takrari ismi sai dai an so kuma ka ci gaba da yin salati in an maimaita sunan annabi da ma'ana dai ɗaya shine na wajibi amma shauran mustahabbi an fahimci tambayar yawwa mala abdullahi yawwa yawwa yawwa shine abin da ake an fahimta alhamdulillah to shine matsalar da yake magana an fahimta in ka faɗi ɗaya wajibi shi kenan shaura in ba kai ba ba komai in kaya amma ana so ko kwaya abin yake to sai ce malamai sun saba kan haka an bayyana eh malamai sun saba kan haka kala fi tanwir ya faɗa cikin littafin at-tanwir wa sharhu ad-dirr al-mukhtar da littafi da ake ce ma sharhu ad-dirr al-mukhtar wa hashiyatuhu radd al-muhtar wato littafi ne at-tanwir wa sharhu ad-durr al-mukhtar wa hashiyatuhu radd al-muhtar ma mulakhasu abinda ga shi mulakhasu abinda ga abinda aka rairayo a ciki malaci wa ikhtalafa dahawi wal karhin fi wujub as-salati alayhi sa'al sami wa zaki yace da imamu dahawi daga imamu ja'far dahawi kenan da imamu al-karhi sun saba ban san wanne ba ma'aruful karhi yake nufi ko wani dai ban fahimci wanne amma dai akwai ma'aruful karhi amma dai gari ne wayannan malaman guda biyu sun saba absa wajabcin yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam absa meji da me fada ni da nake fada sunan da kai da kake jin sunan to malamai sun saba akan haka wato ai zakir ismi shari'i sallallahu alaihi wasallam ibtida'an wato wanda yake ambatan maza sallar a fari lafi dimni salati alaihi salatu ba a cikin salati ba ai a cikin salati ma kana faɗa suna nan zai ko wannan ba sa bari salati kai masa kace wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi kaga shi wanda yake faɗa dama salatin yake kai da kake ji ne a nan kai salatin yake kanka amma in shi dama salatin yake yayi salatin ya faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta to ikhtulifa fi wujudi zalika an saba cikin wajibcin haka kullama zikira sa ce duk sanda aka faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal mukhtaru inda dahawi abinda imam dahawi ya zaba wa jama'atin min al hanafiyyah da kuma wasu jama'a daga hanafiyawa wal halimi wa jama'atin min shafi'iyya da halimi da wasu jama'a daga shafi'awa abin da yake a wajen su wahu kiya an haka to an lahani ne da maliki a malikawa ma an samu malam lahani shi ma ya tafi kan wannan wabu ne babba min hanabila da babban malami ibnu badda daga hanabila wa qala ibnu al-arabi min al-malikiya ibnu al-arabi daga malikiya yace innahu al-ahwadu takararu abin da yake mafi intiyaji duk sanda aka faɗa kai salati an bayyana ai takararul wujudi kullama zukira mana wajibi ne a dinga maimaita yin salatin duk sanda aka ambace shi salasalan wala wutta hadal majlisu fil asahi ko da ku a mazauni kwaya ɗaya ne afsazance mafi inganci da annal amra ya ɗata bi takarara domin umarni yana hukunta maimaitawa bal bari ma dai da annahu ta'allaka wujubuhu ma bi sababin mutakarririn wa huwa zikiri bari ma dai saboda wajabcin salatin ya rataye da sababi wanda shi ne yake ja ake maimaitawa me ya sababin shi ne ambatan sunan an fahimta ba ya takarar ruju saboda aka wajabcin sai ya maimaita duk sanda aka faɗa sai a isa wajibci ya kama wata siru dainan bitarki fata kuda to idan kuma ka bari ba bayan an faɗa baka faɗa ba ka bari to ana bin ka bashi an fahimta eh ana bin ka bashi eh an fahimta to shi yasa kaga ake ta buga salatin kaga kake kana ta bugawa kana ta bugawa kullun kaga kaga dama ka dauka kai cewa ko ma ba a faɗa ba gashi kana ta bugawa to kaga wannan wanda ake bi bashi wanda baka san an biyo ka ba kayan karshe sai ya shige ta Amin salatin me yasa ta zama bashi sai ma ce la'anna haqqu abdi domin haƙƙi ne akan bawa kasta shi ne kamar yi wa wanda ya atishawa murna kamar shi barka ya atishawa ya gode wa Allah haƙƙi ne yana binka sai ka ce masa ya rahamu Allah shi ne kai mai murna haƙƙi ne in ɗaya ya yi a cikin jama'a ya ɗauke wa jama'a a suke ne a kyale an fahimta sai su yi ba eh in ba su yi ba ba haƙƙi ba ne sai da aka kafa sharaɗi wa idza adisa fahamidallah fasallitu idan musulmi ya atishawa sai ya gode wa Allah to ka masa murna kai mai barka sai ka ce yawwa sai ya ce alhamdulillah ya ce yarhamukallah an bayyana gafarallahu lana gafarallahu lana wa laka wa yahdikum Allah wa yuslihu balakum an bayyana amma in atishawar ta mai mintu yayi daya kai mai ya gode yayi kuma yin ta biyu kai mai yayi ta uku kai mai to in ya ta hudu ka ce mara kacewa ne ne ta kyale an bayyana ya ce mara ake haɗan lalabu e a ta uku shine haƙi in ba ya mai ta uku ba ana bin baki sai an masa ta uku cif to in ya tafi ta hudu ya ce wani alalibu me za a ce ne kajino ko wanne eh kan akuya ba yawa ya ce a ɗan sharo an huta iyana abin to yadda yi wa wanda ya atishawa barka yake haƙƙi akan musulmi to haka haƙƙi ne in an ambaci sunan annabi sallallahu ka ce sallallahu alaihi wasallam in ba ka yi ba kuma ana bin ka bashi ka biya me yasa li annaha haqquhu sallallahu alaihi wasallam in za a biya haƙƙin bawa ni da kai na atishawa to haƙƙin manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cancanta da a biya yawwa alajawo amin fa yuqda sai a biya arama kat tashriki lil hadisi kamar yin barka ga mai atishawa wannan maganar malaman farko ce ta cewar duk sanda aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya maimaitu kai ma a gunka absaleji da mai faɗa in ba ku yi ba sai ku rama in za a wuni ana yi aka faɗa ya ka faɗa in ka san an kukubuce maka to sai ka kargadi yadda aka kubuce maka sai ka rama amin ƙala sai ce wal mazhabu amma mazhaba dai istihbabu takrari salati alayhi sala idza takarrara ismuhu sharif idza takarrara ismuhu sharif fil majlis al wahid amma abinda aka tafi a matafiyan mu idan shi ibn al arabi ne magana da su malikiyar kenan an so maimaita salati ga manzo sallam idan ambatan sunan sa ya maimaita sallallahu alaihi wasallam a majalisi kwaya daya ai annal wajibu barakat ma'ana ne wajibi a yi salatin ƙwaya ɗaya walakin takarar musta abu sai dai maimaitawar arso ne an fahimta ƙala fiddur ya faɗa a cikin littafin da ake ce masa addur ya ce wa alayhi fatwa akan wannan fatawar ce wa ƙala fiddurul muktar aidan ya faɗa a cikin wannan littafi addurul muktar ya ce wal mu'tamadu min al mazhab abin dogara da shi dai a mazhaba qaulu dahawi shine maganar dahawi ta cewar تكرار وجوب الصلاة عليه تسا إذا تكرر اسمه الشريف ميميتا صلاة كما زال صلى الله عليه وسلم إذا سننسى يميميتا ما توكسي وقال في رد المختار يا فد أسئلة لتاتي رد المختار قال في الخزائن يا فد أسئلة لتاتي لأكي تم خزائن وصحاوة التوفة يا إلا تسئلة لتاتي توفة وغيرها لوتنتا وجعله في الحاوي ya sanya shi a cikin alhawil batawi na suji kenan ya ce shine qaulal aksar ya sanya shine maganar malamai mafi yawa wa fi sharhil munya ya zo cikin sharhil munya annahu al-afaqu shine yafi inganci wa qala al-aini badrul din al-aini kenan ya faɗa fi sharhil mujma ko mujamma wa huwa mazhabi wannan shine abin da ni na zaba وقال الباقاني باقاني يتي هو المؤتمد من المذهب wannan shine abin dogara a mazhaba wa rajjahu fil bahri ya rinja da shi wannan duka littattafai ne na malamai da manyan malamai duka wanda suka ce su dai abin da suka tafi kai duk sanda aka faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar salati in ba kai ba ka biya an bayyana qala al hafiz ibn salah rahimahullahu ta'ala alhaji ibn salah babban malamin hadisi masanin sa ilm dirayatan wa riwayatan yace yambagi an yi hafaza ala salati wa taslimi inda zikiri sallallahu yana kamata a kiyaye wato yin salati da taslimi yayin ambatan manzo sallallahu yana da kyau a kiyaye wannan wa Allah ya saba min takriri zalika inda takriri sannan kada bawa ya kusa da yi yayin da aka maimaita sunan kakka ji ka kosa in an yi kayi in an yi kayi in an yi kakka kosa fa inna zalika yin hakan ai takari ai takrirar salati wa taslimi kullama zikira ta ai maimaita salatin da taslimi duk sanda aka ambata annabi min akbaril fawaid wannan yana daga mafi girman fa'idodi ba magana muke kan fa'idodin salati ba to wannan yana daga cikin mafi girman fa'idodi allati ya ta'ajjalu ha talabatul hadisi wanda ɗaliban hadisi suke gaggawarta yanzu a hadisi in an zo za a karanta bulugu ko riyadu salimiya ko sai a ce wa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sai a ce sallallahu alaihi wasallam qala an abi hurairata an rasulullahi qala an wani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a ta karanta hadisi ana ta yace to wannan yana ɗaya daga cikin fa'idar da malaman hadisi suke fara gaggawarta a cikin fa'idodin ilimin hadisi wa hamalatihi da mahaddata hadisi wa katabatihi da marubuta hadisi kai mai mahaddacin hadisi za ka yi ta haddacewa da salati mai karanta hadisi za ka yi ta karanta kana karanta salati mai rubuta hadisi za ka yi ta rubuta kana rubuta salati alin kala sai ibn salahi ya ce wa man agfala zalika wanda ya wawaitar da hakan ya rabkana gabarin haka hurrima hazzan azima wannan an haramta mishi babban rubu wanda ya rafkana gabarin haka ya zama baya yi yau wato wannan an haramta mishi rabo babba ƙala ya ce wa ma naktubuhu min zalika abinda muke rubuta shi a haka fa huwa du'a'un addu'a ne nusbituhu da muke tabbatar da shi la kalamun narwi ba wai zance ne muke riwaya shi ba wala ta taƙayyar bin riwaya ta kakka da bai bai da riwaya wala ta tasiri kada ka taƙaita cikin sa alamatul asli a sabon da ke cikin asli wa haka gal amru bis sana'i ala Allah ta'ala inda yake sunni azza wa jalla haka yabo ga Allah madaukakin sarki yayin da aka faɗi sunansa Allahu azza wa jalla to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala an faɗi sunan Allah ana so kai kirari subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalla wa azza tabaraka sunhu wa ta'ala jaddu haka ne tabaraka wa ta'ala وقال الحافظ السخاوي رحمه الله الحافظ السخاوي الله يتقن سيتي روى أبو القاسم التيمي في ترهيبه يا رويت من طريق أبي الحسن الحراني قال كان أبو عروبة الحراني أقول مثل ذاك الشيء أبو عروبة الحراني لا يترك أحدا يقرأ عليه الأحاديث إلا ويسمي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ذلك wannan bawan Allah Abu Arubata baya barin daya ya karanta mai hadisi ba sai sai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kuma zai yi salatin a bayyane da hadisin aka karanta ana faɗar suna na zanzara zai ce sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a bayyane wa kana yaqulu sai ce barakatul hadisi kasaratu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi albarka ilimin hadisi da karanta hadisi shine yawan yin salati ga manzo Allah sallallahu a nan duniya wa na'imun jannati fil akhirah kuma sannan a samu ni'imar aljanna a lahira insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so kala yake warawaina an waki ibn al-jarrah mun rawaito daga waki ibn al-jarrah min dari ibn bashkwalin wa gairi ta hanyar malam ibn bashkwal da wani sakali ce laula salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi ba dan salati da yake cikin hadisi na manzo Allah sallallahu ba da hadisi da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace ba dan wannan salatin da ake a hadisi ba ma haddathu ahadan da hadisan duk da na sani ba ban zartar da ɗaya ba in ka ji ina zantar da hadisi to kwaɗayin yi wa annabi salati ne a cikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar wata qala yace law a'lamu da na san anna salata sallah ta tadawwi afdalu min hadisi ita ce mafi bici daga hadisi ma haddas da ban da ban zantar da hadisi ba amma yace hadisi yana ganin ya fi nafila ta tadawwi saboda salatin jiki cikin hadisi yau ya ce da na san nafila ta fi hadisi da ba zan dinga zama ina koya muku hadisi ba ya ce sai in je ta nafila ta nafila to amma koyar da hadisi ya fi sallan nafila saboda shi bayan koyar da hadisi bayan falalar koyarwar kuma akwai ambatan sunan annabi sallallahu alaihi bayan an ambata kuma za a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah I don't.